وصلى الله على النبي الكريم ci gaba da karatun littafin ma'aƙidatu ɗahawiyya ya kuma salam littafin imamu ɗahawi muna cikin karatunmu na ƙarshe mun tsaya dangane da magana ga ga imani da annabawa da littafai da mala'iku ko? to da an yi bayani duk game da su to ya ce wa nusammi ahala ƙiblatina musulmi na mominina kuma muna kiran ahala ƙiblatina mutanen da ke biyar alƙiblan mu ina ce alƙiblan musulmi makka ko muna kiran mutanen da ke biya alƙiblan mu waɗanda sun ka yadda da alƙiblan mu muna kiran su musulmi na mumini na musulmi muminai kaga ashe kenan daga cikin aƙida ta ahli sunna yadda da alƙibla alƙiblan musulmi ita ce makka ka'aba ba makka ba ka'aba ita ce alƙibla to da yake ita kuma ka'aba cikin garin makka take to sai a yi generalizer a ce makka amma ba maka alƙibla ba ka'aba ɗakin nan na ka'aba shine alƙibla to muna kiran duk wanda ya yadda da alƙiblan mu muna kiran su musulmi mu'minnai ashe kenan duk wanda ya yadda da ka'aba matsayin alƙibla wannan musulmi ne mu'mini ne ma damu bi ma ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina amma kuma da sharadi ma damu muddin sun ka zamo mu'tarifi na suna masu furci bi ma ja abihin na biyu da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kaga wannan shine sharadi go duk waɗanda sun ka yadda da alƙiblan muna kiran su musulmi ma'ana muna yadda da musuluncin su ba za mu kira su kafirai ba suna nan musulmi muminnai a wurin mu amma da sharadi kuma su zan suna masu furici da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko da ka ce kai musulmi ne amma baka yadda da abin da annabi ya zo da shi ba jama'a kana nan musulmi kaga musuluncin ka ya zanna baki don haka dole sai sun zan suna masu furici da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ga tanki can ya cika to walahu bi kulli ma qala huwa akhbar musaddiqina kuma su zan musaddiqina masu gaskantawa bi kulli ma qala da duk abinda annabi ya faɗe shi wa akhbar kuma ya bada labari to yan sun cika waɗannan sharuɗan guda biyu kuma sun yarda da alƙibla to mu a wurin mu musulmi na muna kiransu musulmi mu'minnai kun fahimta to kun ji wannan gaba ko me yake son ya ce yana sun ya nuna daga cikin kuma sharuɗan imani yadda da alƙibla kenan musulmi suna da alƙibla to yadda da ita alƙiblan nan ta musulunci ita ce ka'aba yana daga cikin sharuɗan imani duk wanda ya yadda da ita kuma bai zo da wani abu da ke walwale musulunci ba tunda akwai abubuwan da an kace ake kira na waƙidul islami ko abubuwan da ke walwalan musulunci duk wanda ya yarda da alƙiblan ta Ka'aba kuma bai zo da wani abu ko ya aikata wani abu da ke walwale musulunci ba kamar kin yarda da abin da annabi ya ce ga magana ta tabbata ga annabi amma ya musanta wanda ya musanta maganar annabi kaga ya saki layi ko kuma annabi ya ba da labari game da wani abu ko ya faɗi wata magana ita ma ya ƙi gaskanta ya ƙaryata kaga shi ma duk wanda ya ƙaryata manzon Allah shi ma ya saki layi to matuƙar bai zo da wani abu ko na magana ko na aiki da ke walwale musulunci ba to za mu kudurta cewa musulmi ne dole mai mai hukunci da musulunci ina fatar kun fahimta shi ko me dalili akan wannan magana yace saboda faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace man salla salatana duk wanda ya sallaci sallar mu mu musulmi wasta qabala qiblatana kuma ya fuskanci alqiblar mu wa akala dhabihatana kuma ya ci yankan mu domin farkon musulunci sadda ana maka ba Allah ya saukar da ayoyi cikin suratul an'ami yana haramta duk abinda an ka yanke ba da sunan Allah ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqun kakkuci duk abinda ba a ambaci sunan Allah gare shi ba cin sa fasikanci ne saboda me an ka saukar da wannan umarni domin mushrikan makka yan za su yanka sai su yanki dabban nan da sunan gumakansu bismillata sai su yanki bismil uzza in za su yanki su daga murya su ambaci sunan wani gunki nasu sai Allah ya ce a'a ba ambatar kowa in za a yanka illa Allah duk abin da an ka yanke da sunan wani abu ko menene shi ba sunan Allah ba kada a ci don haka da bakin rannan musulmi sannan haka wadda bata samu yankan ba kuma wadda ba a ci bismillah an ka yanke ta ba tan mutu mushe shi ma kada a ci to ka su mushrikai suna cin mushe sannan kuma in sun ka zo yanka suna yanka da sunayen gumakansu to ya zuga doka an ka samu musulmi don haka ashe kenan dole musulmi su kaurace daga mushe da duk abin da an ka yanke ba da suna Allah ba to da musulmi sun ka kaurace da sun rai koko da umarnin Allah da umarnin Allah su ma mushrikai sai kishi ya kan musu wallahi tun da ba ku can ba ku can na mu ma ba mu cin naku ina fatar kun fahimta sai sun ka samu yahudawa su an malamma tun da yahuda su adda ilimi mushrikai jahilai ne sai yahuda sun ka ce ku ku yi jaya da muhammadu yanzu ya ce ka a ci dabba in ta mutu mushi ya ce kada a ci amma abin da ya yanke da shi da mutane ne mabiya ne a ci to yana nuhin yanka ne ya fi yankan allah tsalki dabba in ta mutu mushi wa kashe ta allah sun ka ce yankan allah don haka yana nuhin yanka ne ya fi yankan allah tsalki shine Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum fa innakum mushrikun shayatin malaman yahudu kenan suna yin wahayin miyagun maganganu ga yan uga waliyansu wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim suna yin wahayin miyagun maganganu ga waliyansu mushrikan makka kenan su da ba su da ilimi cewa ku tafi ku tambaye shi yanka ne yafi yanka Allah tsalki dabba in ta mutu mushe Allah ya yanke ta shi ko wanda ya yanke shi ya yanke to ya yaka cin yanka ne yake cin yankan Allah sai Allah ya ce wa in muhum in kun yi musu da'a kun bi su ga wannan maganganu da Yahuda aka musu innakum la mushrikun lalle kun zan mushrikai ina fatar kun fahimta don hakan ga kaga daga cikin sharuɗan musulunci cin abin da musulmi na yanke shi yasa annabi ya ce wa akala zabihatana duk wanda yayi sallah irin sallar mu wasta qabala qiblatana kuma ya fuskanci alqiblan mu ta Ka'aba ya yadda da Ka'aba ma'ana wa akala dhabihatana kuma ya ci yankan mu mu musulmi fa huwa almuslim to wannan shi an musulmi inji annabi lahu ma lana duk abin da ya tabbatar muna na alkhairi ya tabbatar mai wa alaihi ma alaina duk abin da yake akan mu na takalifi shi ma ya hau akan sa kun fahimta wannan hadisi hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya fitar da wani abu mai kama da shi ma dai hadisi ne sahihi to kaga daga cikin sharuɗan musulunci sai annabi ya ce yin sallah irin sallan mu da fuskantar alƙiblan mu da cin yankan mu duk wanda ya haka annabi ce fufal muslim musulmi ne kaga ashe kenan daga cikin sharuɗan musulunci yadda da alƙibla kun fahimta to shine abin da mallam yake su duk wanda ya yadda da zaman Ka'aba alƙibla ya yadda har cikin kokon zuciyarsa kuma yana amfani da ita in zai sallah ya fuskance ta ina ce alƙiblar yahudu baitul maqdis ina baitul maqdis yake yana kudus ko to kaga can alqiblar su su ko kiristoci ina ne alqiblar su eh mahita rana inda rana ke bullo a can ne alqiblar su gabas inda rana ci yasa za ka ga duk inda za a coci za a yi shi yana fuskantar gabas mafi yawa fuskarwa da kaga masallaci haka coci yake sallatayen mu to kaga munan da ayyan ma ga ga Ka'aba mu alqiblar mu take gabas ko to yanzu waɗanda a gabas ga Ka'aba ina ne alqiblar su kaga yamma za su fuskanta to amma Kirista duk inda yake shi gabas yake fuskanta gabas can alqiblar Kirista su ko Yahuda Baitul Maqdis ya alqiblar su mu kuma Ka'aba alqiblar mu ina fatar kun fahimta to yadda da alƙiblan nan ta ka'aba yana daga cikin sharuɗan musulunci duk wanda ya yadda da ita matsayin alƙibla kuma yana fuskantar ta yana sallah annabi ya kira shi musulmi don haka kenan mu ma dole mu kira shi musulmi ahlus sunna sun yi daidai ko ba su yi daidai ba sai ya ce amma da sharaɗi ma damu bi ma ja'a bihin nabiyyu mutarfi muddin sun kazan suna masu furuci da abin da annabi ya zo da shi bayan ka yadda da alƙibla kana sallah kana cin yankan mu to kuma ka yadda da duk abin da annabi ya zo da shi kamar mi kamar alqur'ani ba annabi ya zo da shi ba kana sallah kana kana fuskanta alqibla amma kun baka yadda da alqur'ani ba kamar yadda wasu ba su yadda da alqur'ani ba matsayin maganar Allah qur'ani ba maganar Allah bace to kaga irin wa'annan suna da matsala ko ba su da kaga suna da matsala to dole kuma sai ka yadda da duk abin da annabi ya zo da shi annabi ya zo da kaza annabi ya zo da sada zumunta annabi ya zo da girmama iyaye annabi ya zo da neman ilimi annabi ya zo da biyar sunna in dai ka yarda da manzon Allah dole kuma ka bi sunna tai amma ka yarda da manzon Allah ga baki amma ba ruwanka da sunnonin manzon Allah don Allah ga hakikani ka yarda da manzon Allah ba ka yarda da manzon Allah duk wanda ka yarda da shi kan za ka yarda da al'amuransa duka to sai ka iskan ga sunnoni nan waɗanda ba wani uzuri akwai sunnonin da wasu uzurori ka hana yi ko kamar yanzu ma'aikacin kaki duk yadda yake son azage mai sai dai in ya samu satifiket da asibiti cewa asige min na yana cutar da lafiya ta yi sannan a yadda mai amma sharaɗi ne ga ma'aikacin kaki ya cire gemi kaga yana da uzuri ya cire ɗin ya ta iya aikin kaki kun fahimta to amma yanzu wanda ba ma'aikacin kaki ba shi ko me dalilin su na cire gemi me matsayin gemi ga addini wajibi ba sunna sunna wajiba to in kun ce sunna ku ce wajiba na bambanta shi da rakata na alfajir da an mustahabi sunna ce wajiba ina mun ka samu wajibcin sa irin umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ga ga aje shi da kuma hannun da yayi ga ɗebe shi yace ku saba mu mushrikai wata ya ce ku saba ma yahudu ko ku saba ma nasara ko ku saba ma majusu me suka yi da an ka ce mu saba musu ya ce sun kasance suna aske gemu su bar gashin baki to ku ku bar gemun ku ku yanke gashin baki to sai ka iskin ga musulmi tamaman ya yi koyi da yahudu annabi ya ce a bar gemu a aske gashin baki don yahudawa su ke barin gashin baki da sauran mushrikai su aske gemu sai ka iskin ga musulmi mabiyi manzon Allah ya aske gemu ya bar gashin baki kun babu dalili don haka da waye koyi dan manzon Allah na ko dan yahudu ya ɗebo da cikin aƙidar yahudu kaga irin su irin su sannan ba ma'aikacin kaki yake fito mai hana ma ajige mai wagga sunna da annabi ya umarni umarni mai ƙarfi duk wani littafi da ya zo da siffofin manzon Allah kutubu shama'il shama'ilul muhammadiyya siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar imamu tirmizi ba ya shama'ilul muhammadiyya ba malamai da imamul baihaqi yayi mala abdullahi gondo yayi shi ko ya samu akhlaqul mustafa duk wanda ya zo siffanta ma manzon Allah sai ce manzon Allah katsul lihiya mai cikakken gemu ne ba mai gemu ba manzon Allah mai cikakken gemu ne wani littafi ganga saiful qatilin naza yace ba a ganin gaban manzon Allah gemu ya ruhe gaba ne haka ba a gani yanzu ina da gemu ko banda ya hana a ga gaba na gemu na ba irin manzon manzon Allah cikakken gemu gare shi kuma mai tsawo ba irin gemun ga na sarakunan larabawa ba kamar an sha yano a ba iri ne wannan ba ba gemun kwarena ba wanda ga suna annan wai maimakon mallamai su yanzu na su suna annan mallamai na koyi mallama addini ya ga mallami ya ɗaya ɗaya gemu hai an yi kusa ma a cire shi gaba ɗaya dan nan sai a cire an duk buhari ya aiko da kyanin sai ya cire to ya yake babu dalilin komai ran da an ka aiko ana kira ne yana zo mu shugaban kasa da gemu a ce ahli sunna ne inda sunna su ba ta gaskiya ba ce to Allah ya shiryar da mu to kaga ashe kenan dole na mu yadda da duk abin da manzon Allah ya zo da shi wallahu bi kulli ma qalahu wa akhbar musaddiqina kuma sun kazan suna masu gaskantawa ga duk abin da manzon Allah ya faɗe kuma ya bada labari akwai abubuwan aiki kenan da na itikadi ka yadda abubuwan da ya bada labari ya bada labari akwai wuta ba mu gane ta ba mun yadda ya bada labari akwai aljanna ba mu gane ta ba mun yadda ya bada labari akwai sirati za a yi hisabi za a yi kaza kahin tashin kiyama annabi isa zai sauko ya jaya da kiristoci ba mu gane shi ba amma mun yadda ya bada labarin dujjal zai bayyana Allah ka tsare mu daga gare shi ya bada labarin shi ma mahadi zai bayyana shi zai kashe dujjal da sauransu dai to duk waɗannan abubuwan kuma abubuwan da manzo Allah ya bada labari ga karkace a wallahi ƙarya ce mun sallama to in kai yi haka nan duk wanda yayi haka nan kuma yana mai yarda da alƙibla to wannan ya zama musulmi mumini kun fahimta to ga wata nukuta mai amfani yace wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minina kuma muna kira duk waɗanda na yadda da alqiblan mu alqiblan mu ta musulunci ka'aba kenan muna kiran su musulmi mu'minai kaga haɗe musulmi da musulmi na mu'minina malamai sun kace shi ya nuna ashe da musulmi da mu'minai duk abu guda ne abu guda ne kowanne yana isar ma wani misali musulmi kana iya idlaƙin kalmar mumini gare shi mumini kana iya ce mai musulmi kun fahimta duk kana iya kowannen su yana iya amsa ma wani sai dai mafi yawa in sun zo tare to na ake bambantawa na ake bambantawa amma in an ka ce musulmi in an ka ce musulmi to ana nuhin mumini haka yan an ce mumini kuma shi dama baka zama mumini sai ka zama musulmi kowannen su yana isan ma wani amma yan an ka haɗe su wuri guda to na ake iya bambantawa sai a ce musulmi daban mumini daban kamar yadda wasu larabawan ƙauye sun ka zo sun ka ce qalitul arabu amanna larabawan ƙauye sun zo sun ce mun yi imani ya rasulullah mu mu'minnai ne ko qullan tuminu ka ce musu a'a ba kowa da zama mumin ne ba walakin kulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta kaga nan sai an ka bambanta tsakanin musulmi da mumini kun fahimta to in sun ka zo tare kenan amma in sun in sun ka zo gudar su ta zo to ko ce tana isan ma wani ina fatar kun fahimci bayanin da malam ke to sai gaba ta gaba yace wana wala naqulu fillahi kuma mu ahlus sunna wal jama'a inji imam dahawi rahimahullahu wala na kudu fillah ba mu kutsawa ga abin da ya shafi Allah ba mu wa Allah kuce ga al'amuransa kamar ga siffofinsa da zatinsa da sauran ayyuka me an ka nema mu yi ga abin da ya shafi Allah siffofin Allah da zatin Allah abin da an ka nema gare mu kawai mu yi imani amma an nemi mu bincika mu gano yadda an ce Allah kaza ne an nemi mu bincika mu gano hakikanin me ake ni daga haka nan ba a neman mun yau shi baya ko to shi a kutse kutsawa fillahi ga abin da ya shafi Allah ga siffofinsa da zatinsa lalle sai ka gano tunda an ce Allah na da hannu sai ka gano ya hannun yake tunda an ce Allah na da kawa sai ka gano ya kafar take an ce Allah na da fuska sai ka gano ya fuskar take an ce Allah yana da yatsu ya yatsun suke su ma gabubuwa ne irin namu suna da yanki yanki guda uku ya suke yatsu ne masu akaifu yatsu ne kaza guda hinsar da binsar da wusta da sababa da ibrahim haka da sauransu dai wannan ba a abin da kawai an ka nema gare mu yi imani ina fatar kun fahimta kutsawa ga abin da ya shafi zatin Allah da siffofin Allah da kuma ayoyin Allah waɗanda ya bada labari to kutsawa gare su wannan ya saba ma aqida ta ahlus sunna wal jamaa abinda an ka nema ga risko mai imani yace kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ka cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina in ka ga masu kuce ga ayoyin mu suna ayoyin makaran tsaye suna musu tawili suna jirkitar da ma'anonin da sauran abubuwa duk suna cikin kuce ko ana kuce ga siffofin Allah ana kuce ga zatin Allah ana kuce ga ayoyin Allah to in ka ga masu yin kutse masu kutsa fi ayati na ga ayoyin mu Allah ya ce fa adal anhum kawda kan kan daggare su ya tabbatun su ba mutanen kirki bane hatta ya kudu fi hadisin gairi sai sun kutsa ga wata magana wadda ba izgili da cin mutunci da wasa da ayoyin Allah ba sai ya ce wa in ma yunsu naka shaytan ko da shaytan ya mantar da kai eh falla ta ƙa'ud ba da zikira kar ka zauna bayan ka tuna ma alƙawamin zaunta da mutanen azzalumai masu yin kuce ga ayoyin Allah su wane ne masu kuce ga ayoyin Allah kaga kamar masu izgili da ayoyin da masu yin tawilin su Allah ya ce ka zaka wa Allah tawili kai ma maganar Allah gyaran huska ko masu karkatar da ma'ana kun fahimta yan bid'a kenan to waɗannan duk suna cikin masu kuce ga ayoyin Allah to da kuce ga ayoyin Allah da kuce ga zatin Allah da kuce da siffofin Allah wannan duka bata ne shine yace mu ahli sunna wala naqudu fillahi ba mu yin kuce ga abin da ya shafi Allah Allah cikin siffofi ne ya siffanta kai ne da abu kaza mu ce su lalle sai mun yi kalkale mun gano yadda abin nan yake ba a zamu abin da kawai an kan nema gare mu yi imani ya ce kaza yake mai imani da cewa lalle haka nan yake kun fahimta to wala numari fi dinillahi kun ba mu jayayya ga addinin Allah ba mu yin jayayya ga addinin Allah me wace irin jayayya jayayya ta kasu kashi biyu akwai jayayya kai jayayya da abokin jayayyar ka domin bayyanar da gaskiya wannan babu wanda ya hana ta shi ya ce Allah uku na kai ko kana da aqidar guda ne akwai bukatar tattaunawa ko babu kaga akwai bukatar tattaunawa dole kowa ya kawo dalili ne me dalilin sa na cewa Allah uku ne kai ko me dalilin ka na cewa a ba uku bane guda ne kaga irin wannan jayayya ba ta da illa ya ce ya ce babu Allah kadara dan kadariya to kaga dole a tattauna da shi ina fatar kun fahimta ya hito da wata aƙida wadda ta saba mu zahirin Qur'ani da sunna tabbatacciya ta annabi kaga dole a zauna da shi a yi to irin wannan jayayya amma kuma zauna da za a yi jayayyar da za a yi da shi don a bayyanar da gaskiya kai fatar ka in kai adda gaskiya ka fahimtar da shi ita domin ya gane ya zo ya bi in kuma ba kai addisa gaskiya ba ka gano rashin gaskiyarka domin ka tuba ma Allah ka zo ka bi abin da a gaskiya to in an yi jayayya da wannan manufa to ita ba ta da illa sannan sai jayayya ta bi wadda ita mallanka nufi jayayya kawai saboda ka nuna kai ka fi shi ilimi ko ka kunya tashi ko ka girmama kanka to irin wannan jayayya kawai na tallata kanka to ita an ka hana ga wadda ba ta da wata manufa ta alkhairi tare da ita kun fahimta ba za a yi jayayya amma wannan jayayya kowa ya san ba don bayyana da gaskiya za a yanta ba kun fahimce ni to irin wannan jayayya an ka hana Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani yana cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai jayayyar da yake ita ce mafi kyau ashe kenan ba gaba ɗaya an ka hana jayayya da su ba a'a illa billati hiya sai da sai da jayayyar da yake ita ce mafi kyau mecece jayayya mafi kyau ka ku yi jayayya domin ka lura da shi abinda a gaskiya ka yi fatar Allah ya sa musulunta ta ta zanta hannun ka to irin wannan jayayya ba ta da illa amma ai jayayya kawai for the sake of jayayya don ka nuna kai malami kake kai mai ilimi kake ka bayyanar da kanka da sauran neman shahara wannan irin jayayyar da an ka hana kenan in ka lura mutum ba gaskiya yake so ba to bai kamata ka bata lokacin ka gare shi ba kun fahimta mutum ya zo ya sallama ma yana maka tambayoyi ka lura shi bai fahimta ba sun yaka ya fahimta wannan duk abin da an gare ka ka ɓata lokacin ka ka fahimtar da shi gaskiya ka yi fatar Allah ya sa shari'a ce ta zanta hannunka ita wannan jaya ba ta da illa sai mallan ya ce me yake nufi can ga magana imam dahawi da ya ce wala na kudu fillahi ba mu kutsawa ga abin da ya shafi Allah kuce ba mu yin kuce ga zatin Allah da siffofin Allah da kuma ayoyin Allah yace yushiru shehu mallan yana ishara ne ilal kafi zuwa ga kamewa an kalamil mutakallimin al batil daga maganganun al mutakallimuna mutakallimuna orientalist ulama ul kalam to yana ishara ne maganganun ulama ul kalam musulmi ahli sunna ya kame kai ne daga gare su wa zanni ilmihin kuma yana zargin ilimin su wannan ilimi ilmul kalam ilimin banza ne ilimin banna ne ina fatar kun fahimta fa innahum yatakallamuna fil ilahi suna magana ga abin da ya shafi ubangiji bi gairi ilimin ba tare da ilimi ba wa gairi sultana atahum kun ba tare da wata hujja da ta zo musu ba wata siffa ta Allah su bata wata mugunyan ma'ana jirkitar da ita daga wadda ake nufi kun fahimta zatin Allah su kutsa ga abin da ya shaya zatin Allah ayoyin Allah haka nan to yana mana ishara ne ga kamewa daga irin wannan kamar yadda Allah ke ce mu irin su in yattabi'una illa zanna ba su biya komi maganganun da suke yi ga zatin Allah da siffofin Allah da ayoyin Allah ba su biya komi illa zato wa ma tahawal anfus da abin da zukatan su ke shawa wala qad ja'ahum min rabbihim al-huda kuma gashi shari'a ta zo musu da wurin ubangijinsu sun ka saki shari'a sun ka bi son zuciya kun fahimta an karɓo daga imamu abu hanifa imamu abu hanifa rahimahullah ya ce layan bagi la ahadan an yantaka fi zatin bi shay'in baya kamata ga kowa shi yi magana ga zatin Allah game da wani abu magana game da zatin Allah baya halatta ga kowa to irin magana ga abin da ya shafi zatin Allah shine kuce wanda ya ce mu ba mu yi mu ahli sunna wala na kudu fillahi kun fahimta bal a'aha imam abu hanifa ya ce ya sifuhu mutum mai imani kan yana siffanta Allah ne bi ma wasafa bihi nafsuhu da abinda Allah ya siffanta kansa da shi to wannan shi- ita a aqida ahlus sunna abinda duk Allah ya siffanta kansa da shi ko annabi ya siffanta shi da shi mu yadda amma mu kutsa mu bincika yaya abin yake to wannan shine kuce to ba a ce mu laifi ne ko Mm. wa qala ba'duhum wani da cikin malamai yace alhaqqu subhanahu yaqulu Allah yana cewa man alzamtahu alqiyama ma asma'i duk wanda li- na lizamta mai tsayuwa tare da sunaye na wasu fati da siffofi na alzamtahu al'adab to na lizamta mai ladabi wannan ita ce ladabi na musulunci duk sunayen da Allah ya baka ne ka tsayo gare su Ah, su- ah, siffofin da Allah ya siffanta kai ne da ka tsaye gare ka yi imani da su to duk wanda na na lizamta ma haka to na lizamta mai ladabi wa man kushifa lahu haqiqatu zati amma duk wanda an ka kware mai haqiqanin zati na Allah ya ce kaza ne to shi ko lalle sai yayi kuce ya gano ya abin nan yake to alzamtuhul adaba shi ko na lizamta mai halaka halaka na tare da shi faktaril adaba don haka ya kai bawan Allah ko ka zaɓi ladabi awil adaba ko ka zaɓi halaka duk wanda ya kima ashe kenan tsayawa ga sunayen Allah da siffofi ne ga abin da nasi ya zo da shi shine ladabi na musulunci kutsawa ka ce sai ka gano yadda hakikanin eh, ma'iyyatu zati hakikanin yadda zatin Allah yake wannan shine kuce wannan halaka ne Allah ya tsare mu daga halaka wayo shidu lahaza abinda ke shaida ga wannan cewa kutsawa ga sanin hakika ne da zatin Allah yake halaka ne annahu subhanahu cewa Allah tsarki ya tabbatar mai lamma ka shafa lil jabali lokacin da hasken zatin sa ya bayyana ga dutsen tura sina'a L- lamma ka shafa lil jabali an zati lokacin da ya- ya bayyana da zatin sa ga dutse sahal jabal sai sai dutsen ya narke shine saha wata daka daka ya nike ya ruguje walam yasbut duci bai tabbata matsayi ne na duci ba wanda yake ala azamatin zati akan girman zati yaushe abin ya faru lokacin da Allah ya kira annabi Musa dutsen Turi Sina a yayi magana da shi ko da annabi Musa ya ji daɗin magana Allah ya ce kai mai wagga magana gani ne ko ai sai yayi magana daɗi sai ya nemi ga Allah qala rabbi arini anzur ilayka ya Allah nuna min kai in gane ka qala lan tarani Allah ce ina Musa ba a ba a gani na kaga ya kawo lan ta abadiya lan tarani baka iya gani na har abada amma bari in nuna ma baka iya gani na yace walakin anzur ila jabal kalli dutsen wani abu na hasken zati na zai bayyana ga duci kalli dutsen sai Allah ce fallan ma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da Allah ya bayyana eh, rabbuhu lil jabal lokacin da ubangijinsa ya bayyana ga duci ma'ana wani abu na hasken ubangiji ya bayyana ga dutsen ja'alahu dakkan sai Allah ya sanya dutsen ne ya koma niƙaƙe sai duci ya narke ya ruguje gaba ɗaya duci fa wani abu na hasken zatin Allah ya bayyana gare shi sai duce ya koma na kake wa kharra Musa sai ya kashi ko Musa ya faɗi yana so mamme ya suma don haka kana iya gani na baka iyawa falan ma afaka da ya farfado shi Musa an kama ya mai da hankali ne qala inni tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka ya Allah na tuba na neman ganin ka abin da bai yiwuwa na tuba ya Allah ya san yayi laifi wa inni minal mu'minina ko haka ƙarshen aya yake fallan ma afa qala inni tubtu ilayka wa ana eh to wa zan saurara a cikin ku wa ana minal mu'minina ma dalla yace qala ba tsarki ya tabbatar ma inni tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka ya Allah na tuba akan neman ganin ka da ni to shine sai wani shehin dariƙa nan ƙasar ya ce duk wanda ya shiga ɗariƙa zai ga Allah nan duniya ana ganin Allah sai wani ce mai to amma a karama kala Allah ya ba mu labari annabi Musa ya nemi ganin Allah ya kasa Allah ce ba a gani na sai ce a saboda bai ɗariƙa ne ina na ɗariƙa da ya ga Allah ashe kenan da ɗan ɗariƙa da annabi Musa wahi ɗan ɗariƙa ya yi kaga wannan magana kahirci ce ofalle kuma an kai ta yace saboda bai ɗariƙa inda yana ɗariƙa da ya ga Allah su suna ganin Allah ya ce ‘yan izala da sun kace ba a ganin Allah abin ga abbasu da ba su da network ba su da service na ganin daga su suna da network ta kaga wannan wannan shirge da bada to irin su kaga masu kutsa kenan ga ajanga madalla duk yana cikin kutsawa ga kun fahimta to to sai magana gaba ta biyu yace wala numari fi dinillah ba mu jayayya ga addinin Allah ma'anahu ma'ana wannan maganar la nukhasimu ahlal haqqi ba za mu yi jayayya da masu gaskiya ba bi ilqa'i shubhati ahlil ahwa'i alaihim da jefa musu shubuhohi na masu biyar sun rai jayayya ta kokarin bata gaskiya ko ko bayyanar da abin da ba gaskiya ba to ita ajiyar da an ka hana amma jayayya don kokarin bata abin da yake barna ko tabbatar da abin da yake gaskiya ba wanda ya hana wannan jayayya kun fahimta yace yace abinda an ma'anar la numari fi dinillahi la nukhasimu ahlal haqqi ba mu jayayya da mutanen gaskiya bi ilqa'i shubhati ahlil ahwa'i ala da jefa musu shubuhohin masu biyar sun rai yanzu misali kamar Allah ya ce Allah yana sama ita ce aqida ta Qur'ani da sunna ko sai ka samu wani ahlin sunna ka tai jayayya inda yake akan Allah na sama sai ka ɗauko su ma masu cewa a Allah bai sama yana ko ina ba suna da shubuhohin da sun ka riƙa ba to sai ka ɗauko waɗannan shubuhohin ka zo ma ahli sunna da su to kaga sunna haka ka barkata mai ka in ba Allah ya tsare shi ba to irin wannan jayayya an ka hana ina fatar kun fahimta iltimasan limtira'ihin saboda neman jayayya da su wa mai lihin da kuma karkatar da su la'annahu fi ma'anar du'a ila al domin duk wanda ya dauki ƙarya ya taye jayayya da gaskiya da ƙarya to yana da ma'anar kira zuwa ga banna wa talbisul haqqi da kuma rikita gaskiya wa ifsad dinil islam da kuma lalata addinin musulunci Allah ya tsare mu don haka duk abin da ka san gaskiya ne kada ka yi kokarin jayayya don don lalata shi hakan ga duk abin da ka san ƙarya ne kuma ba gaskiya bane kada ka yi jayayya don tabbatar da shi bayan ka san ba gaskiya bane to irin jayayyar da an ka hana kenan amma ka yi jayayya don ganar da wanda bai gane ba ko ko don tabbatar da gaskiya ko don bata abin da a ƙarya yanzu ga mutanen sun bayyana suna zagin sahabban manzon Allah shikenan sai mu ce to ai da aqida ahli sunna ba a jaya sai mu kyale su haka ba za mu kyale su in mun kyale su mun cuci kan mun cuci addini dole mu ta mu jayya da su ka ce sayyidina Abubakar munafiki ne to ina musulmi Abubakar kaza munafiki Khomeini ya zama musulmi Khomeini da Khomeini wa addinin musulunci ne kun ce shubha muta'a addini ce to ga mu da hadisai daga sayyidina Ali dan Abi Talib ya hana muta'a yana cikin wannan ruwaito hannun muta'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ai jaya da su a tabbatar da cewa muta'a an yi da farko amma dai yanzu ga ba shari'a ba ce haram ce mutum ya muta to kaga irin wannan jaya don tabbatar da gaskiya ko don bata abin da aka karya bata da illa jayayya domin bata gaskiya ko tabbatar da karya ita da illa ina fatar kun fahimta ba ta cikin aqida ahlus sunna to hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lamunce da gida tsakiyar aljanna ga wanda ya bar jayayya kaga ba a so yawan jayayya ba koda kai koda shi an da gaskiya yawan jayayya ba ta da kyawu don da an yi jayayya shi ke kawo kiyayya na fatar kun fahimta to to sai gaba ta gaba yace wala nujadilu fil qur'ani hakan ga mu ba mu jayayya ga abin da ya shafi alqur'ani wace irin jayayya wani ya zo ya ce ƙur'ani ba magana Allah na ba za mu yi jaya da shi ba dole mu yi jaya da shi to wacce irin jaya a ba mu yi ga ƙur'ani abubuwan da mutakallimu na ka kawowa ga abin da ya shafi ƙur'ani mu babu ruwanmu da wannan abin da Allah ce mu kawo da kanmu kun fahimta shine wala nujadilu ba mu yin jayayya fil qur'ani ga abin da ya shafi alqur'ani wa nashhadu kuma muna shaida mu ahlus sunna annahu kalamu rabbil alamin cewa qur'ani maganar ubangijin talikai ne mun yi abin da ya shafi Qur'ani baya duk waɗannan maganganun an yi su nazala bihin ruhul aminu ruhin na amintacce mala'ika jibril kenan shine ruhul amin shi ya sauko da Qur'ani fa allamahu sayyidal mursalin muhammadan sai ya sanar sai ga shugaban manzanni wane ne shi muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam wa huwa kalamullahi ta'ala kuma shi qur'ani maganar Allah ne sabanin masu cewa Allah bai magana Qur'ani ba maganar Allah ne ba kamar matsayin ilhama an ka cusa mu manzon Allah ko ko siffa ce kawai ta maganar Allah amma ba maganar Allah ce ba ga hakikani domin sun gina aqida su akan Allah bai magana to mu ba mu yadda da wannan ba mu mun yadda Allah yana magana kuma da lafazi yaka magana da lafuzza to Qur'ani kuma yana daga cikin maganganun da Allah ya maganar Allah ce la yusawihi shay'un min kalamil makhluqina ba wani abu da cikin maganganun talikai da daidai da shi ake daidaitawa da shi a ce magana kaza ta wani taliki ta yi daidai da alkur'ani babu kaga wannan duka menene hau yake son ya ce raddi ne yake yi ga aƙidodi na yan bid'a yace wala na ƙulu kuma mu ahli sunna ba mu yin magana bi khalqi game da halitta alqur'ani ka san yan bid'a mu'tazila da masu waɗanda ya kama da su suna da ra'ayin alqur'ani ba ba maganar Allah bane halittar Allah ne ba akan ta imamu ahmad ya ci karo da ban gaba ga sarkin garin su ahli sunna su adda ra'ayin alqur'ani maganar Allah ne mu'tazila su adda ra'ayin qur'ani ba maganar Allah bane don ga ra'ayin su Allah bai magana halittar Allah ne kun fahimta to haka an kashe mutane masu ya an ɗaure wasu an ci mutuncin da yawa game da wannan aƙida to yanzu ga muna haɗin ta sassauki ba mai musanta muna don kusan komi lokaci gare shi shine ce wala na qulu ba mu yin magana bi khalqillahi game da halittar game da halitta shi shi ko ba mu cewa qur'ani halittacce ne a mu ga ra'ayin mu qur'ani ba halitta Allah bane maganar Allah ce magana kuma siffa ce ta mai magana yanzu magana gada na kai siffa ce aiki ne na don haka siffa ce tawa kun fahimta to haka ya an ce qur'ani maganar Allah ce in ya tabbata kuma ya tabbata din cewa qur'ani maganar Allah ce kaga kenan siffa ce ta ubangiji don haka ya halatta kai rantsuwa da qur'ani don ya halatta ka rantse da sunayen Allah ko siffofinsa ina fatar kun fahimta wala nukhalifu jama'atul muslimina kuma ba mu saba ma jama'ar musulmi ga abin da ya shafi matsaloli na da na shafi Qur'ani da sauran matsaloli duk inda jama'ar musulmi sun kai ijma'i muna tare da su shine ma'anar yanzu magana Qur'ani ne ake yi ko ya kawo to amma wannan ba ta tsaya ga Qur'ani ba wala nukhalifu jama'atul muslimina fi kulli shay'in ba mu saba ma jama'ar musulmi ga ko duk abin da jin musulmi sun kai ijma'i akai ne to ma'ana mu ahli sunna muna tare da su domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashtami ummati ala dalalatin al'ummata ba za su taru akan bata ba to kun ji wa'yan gama ganganu kuma da ya koma yi game da qur'ani ko kwanaki an yi magana game da qur'ani yanzu ga ta ya koma maimaitawa kuma duka wannan dai domin ya yi raddi ga yan bid'a farkon maganar da ya ce wala nujadilu fil qur'ani yahtamilu annahu arada yana daukar cewa yana nufin ne Allah na kula fihi ba mu magana game da ƙur'ani kama ƙala ahlul zayyi kamar yadda karkatattu sun kai wa talafu sun ka saba ma juna wajadalu bil batil sun kai jayayya da banna li yadhhadu bi halaka domin su lalata gaskiya da shi bal a'a naqulu mu kan mu ahlus sunna muna cewa innahu kalamu rabbil alamin qur'ani maganar ubangijin talakai ne nazala bihi ruhul amin ruhin na amintacce jibril kenan shi ya sauko da shi ila akar kalami har da zuwa karshen magana tai wannan ita ce aqidan mu kun ji wannan kenan me yake nufi da wala najadul fil qur'ani irin jayayyar da abin ga yan bid'a sun kai masu biyar son rai game da qur'ani su ce a qur'ani ba maganar Allah bace halittar Allah ne sannan qur'ani ba wahayinsa Allah yayi zuwa ga annabi Muhammadu ba a'a cusa shi ɗaya an kai cikin haka ɗaya annabi ka jin gashi nan an cusa mai an yi mai ilhama ya haddace sai ya faɗa ma mutane kun fahimta su kuma masu cewa babu mala'ika ba duk ba mun yau su ba game da maganar mala'iku a kowanne ce gaba ɗaya ba wasu abu mala'iku kun fahimta to kaga tun da sun ce babu mala'iku to yana maganar jibrilu tun da shi ma mala'ika ne kaga dole su kore har jibrilu to wakka manzon Allah qur'ani kaga sai su ce wai aqidar sai su ce cusa mai shi ɗaya an kai to mu duk waɗannan aqidoji nasu ba mu yarda da su ba mu abinda mun kai dai shine qur'ani maganar Allah ce sannan kuma siffa ce ta Allah sunna maganarsa ce don magana siffar mai magana ce sannan kuma qur'ani wahayansa an kai an ba da shi ta hannun mala'ika jibril ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimta fassara ta farko kenan game da wala nujadil fil qur'ani fassara ta biyu kuma wa yahtamilu annahu arada kuma yana daukar yana nufi ne da yace wala nujadil fil qur'ani anna la nujadilu fil qira'ati sabita ba mu jayayya ga qira'a wadda ta tabbata daga annabi ba qira'o'i daban-daban bane to duk qira'ar da ta tabbata ba mu jayayya game da ita bal na qara'uhu bi kulli ma sabata wa saha muna karanta qur'ani da duk abin da ya tabbata na qira'o'i kuma ya inganta wa kullum minal ma'ana yayi na haƙon kowanne da cikin ma'anonin ga guda biyu na wala nujadilu fil qur'an duk gaskiya ne kun fahimta wala nujadilu fil qur'an ba mu jayayya ga sha'anin qur'ani irin jayayya da yan bid'a sun kai haka wala nujadilu fil qur'an ba mu jayayya game da qira'o'in sa wa yashhadu bi sihhatil ma'ana thani abinda ke shaida ga ingancin ma'ana ta biyu cewa wala nujadilu fil qur'an ana magana ne game da qira'o'i ba mu jayayya ga duk qira'a da ta tabbata ma ruwaya an abdullahi bin mas'udin shine abinda an ka ruwaito daga dan mas'udu annahu qala dan mas'udu ya ce sami'tu rajulan naji wani mutum qara ayatan ya karanta wata aya sami'tu rasulullahi ya karo khilafaha wanda naji manzon Allah ya karanta sabani da shi mutumin nan ya karanta ba ana samu haka nan ba zamanin sahabbai fa akhastu bi yadihi sai na kama hannunai fandalaktu bi ila rasulillahi ta yadda shi inda manzon Allah kaga ya zan dan hizba kenan ya je ya karanta qur'ani ba da manzo ya karanta ayan nan ba da annabi ya je ya karanta don haka shi gani yayi banna dama ba aikin yan hizba bane su kan bannata akai mu hukuma to sai ya kamo shi ya kai shi inda annabi fa zakartu zalika law an ambata ma annabi nace wata ayan nan da naji ka karanta kwanaki na ji ya karanta ta ba wata ka karanta ba fa araftu fi wajhil karaha da ganin haka nan sai na gano kyama ga fuska ce sai na ga fuska annabi ta canza wa kale yace kila kuma muhsinin kowannen kai karanta in jiya sai shi mutum ya karanta yace kai ku dan mas'udu karanta yace ga ni cika karanta sai manzon Allah yace kila kuma muhsin kowannen ku ya kyauta ashe me ma'ana kila kuma muhsinin ko wace qira'a ta yi daidai ashe akwai bambancin qira'o'i ko babu akwai bambancin qira'o'i to in dai ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi qira'a ce mutawatira ta tabbata shikenan ba mu jayayya ga wanda mun ka jiyaye ta koda ta saba mu wadda muka yi la la takhtalifu annabi yace ku bar sabani fa inna man kana qablakum domin waɗanda aka gabanin ku bani isra'ila kenan ikhtalafu sun yi sabani fa halaku sun ka halaka rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi to kaga wala mujadil fil qur'an duk ya dauki waɗannan ma'anonin guda biyu kun fahimta sai maganar da yace wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamina kun muna shaida cewa alkur'ani maganar ubangijin talakai ce maganar Allah ce kaga sabanin mu'tazila da ke cewa Allah bai magana don haka bai halatta a ce maganar Allah sai dai a ce halitta Allah yace qad taqaddama al-kalam ala hadha al-ma'ana magana akan wannan ma'ana ta gabata inda qauli wa innal qur'ana kalamullahi minhu bada bila kayfiyatin qawla an yi magana game da shi ko sai ce wadda ya nazala bihin ruhul aminu ruhi amintacce mala'ika jibril kenan shi ya sauko da shi shi kuma wannan kaga magana Allah ce ko wane ne ruhul amin huwa jibril alaihi salam shine mala'ika jibril sumiya ruhan an kira shi ruhi la'annahu hamilul wahyi domin shi ke daukar wahayi allazi bi hayatul qulub wanda da wahayi ne zukata ke rayuwa illar rusul shi ke ɗaukowa yanzu a ga manzanni min albashir na talakai salawatullahi alaihim ajma'i da amincin Allah ya tabbata gare su gaba ɗayan su wa huwa aminun kaga kaji dalilin kira ne ruhi ko yana ɗauke da wahayi wanda shi ke shi ake rayar da zukata da shi wa huwa aminun kuma kira ne amintacce amini ne haƙa aminin mafi gaskiya aminci salawatullahi alaihi kira da amincin Allah tabbata gare shi qala ta'ala Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ruhin na amintacce jibrilu kenan zalabi shi ya sauko da qur'ani ala kalbika akan zuciyarka kenan jibrilu ya karbo daga Allah directly ya kawo manzon Allah litakuna domin ka kasance kai annabi min almunzirin cikin masu gargadi kai amfani da qur'anin kai gargadi bilisani an kawo ma shi da halshe arabiyyan na larabci mubinin bayyananne kaga da wannan yare an ka zo da qur'ani da larabci wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce cikin wata ayi wasu ayoyi ce inna hula ƙaular rasulin karimin shi alƙur'ani zancen manzon nan ne mai daraja wane ne rasulun karimin nan da an ga ce ƙur'ani zance ne ne mala'ika jibril to ya an ka yanzu ya tashi daga maganar Allah kuma ya zan magana jibrilu a'a ana nufin shi Allah da magana ta shi yan ba jibril ya kawo ma annabi shi yasa an ka jingina shi ga jibrilu nan zi quwwatin shi rasulin karimin wanda mun ce jibrilu ne an ka ci gaba da siffanta shi an ka ce ma'abuci karfi ne me hikimar cewa jibril ma'abuci karfi ne don kakka kwana da shakkunto wai ko wasu ba taba tare shi bisa hanya ka hanya iso sun ka canza mai ba kari gare ba mai iya taro nai in Allah na son ya jirkice duniya ga duka Jibrilu aka sawa don haka da mutum da, mal- da ko mala'iki bai ita ne balle mutum shine ziquwatin inda zal arshi makiyin makinin kuma mai daraja ne inda zal arshi gumma abuci al arshi muda'in kuma wanda ake wa da'a ne samma a can aminin kuma amintacce ne wa hadha wasfu jibra'i wannan duk siffar jibrilu ce kun fahimta fa inna rasula eh, bi khilafi qawlihi ta'ala sabanin fadar Allah da yace innahu la qawlu rasulin karimin shi alqur'ani maganan manzon nan ne mai girma nan wane ne rasulun karimin a'a annabi ma fa inna rasula huna huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam kaga an ji- jingina qur'ani magana annabi ce an jingina magana jibril ce an jingina maganar Allah ce sai ka ce to an yi tanakuli go babu tanakuli ma'ana maganar Allah ce shi Allah ya ba Jibrilu Jibrilu ya kama annabi Muhammadu mu ko ga annabi Muhammadu mun ka samu shi an ma'ana amma dai karshe duka maganar wace ce maganar Allah ne subhanahu wata'ala hmm? to sai gabar da yace wala naqulu bi khalqi ba mu yin magana ba mu yin ra'ayi game da halittar Qur'ani mu ce Qur'ani halittacce ne kamar yadda wasu sun kace ba wasu sun ce Qur'ani halittar Allah bane ba maganar Allah ba to ba mu ce haka nan wala nukhalifu jama'atul muslimin kun ba mu saba ma jama'ar musulmi ga ra'ayinsu ga Qur'ani yace tanbihun wannan fadakarwa ne ala anna man qalibi khalqil qur'ani akan cewa duk wanda ya magana game da halitta qur'ani yace qur'ani halittacce ne faqad khalafa jama'atul muslimin ra'ayinsa ya saba ma jama'ar musulmi ashe kenan menene ra'ayin ja- jama'ar musulmi cewa qur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah bane fa inna salaf al'umma kullahum domin magabatan al'umma salaf dukkansu muttafiquna sun yi ittifaki ala annahu kalamullahi bil haqiqa akan cewa magana shi qur'ani maganar Allah ce ta haqiqa ne gair makhluqin ba abin halittawa bane bal qauluhu magana ta ma shi mallan da yace wala nukhalifu jama'atul muslimina ko mujarran ala idlaqi ana gudanar da ita akan sakewa wai dinta nan duk da yake ana magana ne game da qur'ani ba ta tsaya qur'ani kawai ba ana ana tahiya da ita akan sakewa wai anna la nukhalifu jama'atul muslimin mu ba mu saba ma jama'an musulmi fi jami'in mattafaqu alai ga duk abinda sun kai ittifaki akai ne ba wai sai ga abinda shi qur'ani ba fa inna kha- fa inna khilafan domin saba musu zaigun karkata ne wada lalun da bata wa bid'atun da bid'a wannan ita ce aqida ta ahlus sunna duk inda musulmi sun kai abin duk an kai ijma'i to ka yadda da shi kakkafan dare kun fahimta sai kuma magana ta gaba ta gaba yace wala nukaffiru ahadan ba mu kafirta kowa min ahlil qibla da cikin mutanen da na yadda da alqibla musu wane ne ahlil qibla musulmi ba mu kafirta ko mutum guda da cikin musulmi da zambin don don zunubi malam yastahillahu muddin ba bai halatta zunubin ba kaga shi ma raddi ne yake yi shi ko ga khawarij da mu'tazila kannan khawarij khawarij su adda ra'ayin zunubi ko da makaruhi ne in kai shi ka kafirta da ka saba ma Allah ka zan kafiri wannan shine ra'ayin khawarij ina fatar kun fahimta sai kannan su mu'tazila sun kace a'a wa e koko a'a e sun kace wanda ya saba ma Allah tabbas kalmar imani ta sun ce gare shi ba za a kira shi mai imani ba sannan kuma ba za a kira shi kafiri ba kaji inda sun ka za a mu'tazila sun kai ittifaki da mu'tazila akan duk wanda ya saba ma Allah zunubi ko in makaruhi ne in haram ka aikata to ba za a kira ka mai imani ba kaga nan sun haɗu da mu'tazila ko to maimakon su haɗe gaba ɗaya su ce gaba ɗaya kuma don muna munafukai sai sun ka tsaya tsakiya sun ka ce kun ba za a kira shi kafi- kafiri ba to me za a kira shi sai sun ka ce huwa eh, huwa fil manzilati bainal manzilataini yana da wani matsayi tsakanin matsayi guda biyu kenan su suna da wani abu tsakanin imani da musulunci ba mumini bane sannan kuma ba kafiri bane yana nan tsaka tsakiya to kaga da su khawarij da sun kace duk wanda ya zunubi ko wani iri ne ya kafirta da da mu'tazila da sun kace sun kace a ya tashi da mai imani amma ba a ce mai kafiri duk ba daidai suke ba to mu aqidar mu in dai zunubi ne ba kafirci ko shirka ba to ba ba za mu kafirta wanda ya aikata zu komi girman zunubin wanda ya sha giya ba za mu ce mai kafiri ba wanda ya zina ba za mu ce mai kafiri ba wanda ya kisan kai da gangan ba za mu ce mai kafiri ba wanda ya liwaɗi ba za mu ce mai kafiri ba wanda ya cire ba duk abin da dai azzunabi to ba za mu aje ka matsayin musulmi fasiki amma ba za mu kai harta ka ba ba za mu san ce ma imani ba kun fahimta yace malam yastahillahu muddin ba ya halatta zunubin ba amma in yayi zina yace zina halacce to kaga ba za mu za mu kai harta shi ba don zinab ba saboda halatta haram din da yayi domin Allah yace zina haram ce wala ta ƙara buzzina inna kuka na fahishatan wasa a sabila sai ce a halacce ya ƙarita Allah ko bai ƙarita Allah ba to ka ganin duk wanda ya halatta abin da Allah ko annabi ya haramta ya ƙarita Allah wanda ya ƙarita Allah kuma ya kafirta sai a cazai da wani babi to yace arada bi ahlil qibla can da yace wala nukaffiru ahadan min ahlil qibla su wane ne yake nufi da ahlil qibla yana nufin alladina taqaddama zikruhum waɗanda ambaton su ya gabata fi qawli wa nusammi ahli qiblatina muslimina mu'minina kaga musulmi kenan ko ma damu bi ma ja'a bihin nabiyyu mu'tarifina mu'tarifina wala hu bi kulli ma ma qalahu wa akhbara musaddiqina yushiru shaykhu bi hadha al-kalam malan yana ishara da wannan magana ne ila raddi zuwa ga yin raddi alal khawarij akan khawarij alƙa'ili na bitta kafiri bi kulli dhanbin waɗanda adda ra'ayin kafirta mutum da kowane irin zunubin da ka aikata in zunubi na makaruhi ne in na haram ka zan kafiri to raddi ne ya kai musu a'a ba a kafirta mutum saboda zunubi kun fahimta yace wa alam ka sani rahimakallahu wa iyana Allah shi maka rahama da kuma mu annaba batta kafiri kofa ta kafirtawa wa adamat takafiri da rashin kafirtawa babun azamat fihil fitina babi ne wanda fitina ta girmama ciki nai wal mihnatu fihi da kuma jarrabawa ciki nai kafirtawa da rashin kafirta ba musulunci ya zo da su ba wanda ya abu kaza ya kafirta wanda bai yi ba kuma yana nan musulmi kun fahimta to amma sai al'ummar musulmi sun ka zo sun ka saba ma juna game da wannan matsala sun ka rabu gida uku kashi na farko sun ka ce duk wani wanda ya aikata saƙon Allah duk yadda saƙon Allah na yake ya kafirta su wane ne khawarij madalla sun yi daidai ba su yi daidai ba kashi na biyu ba ruwa ne ke zuba ba kashi na biyu su ko sun ka ce duk irin zunubin da ka aikata bai cutarwa ga addininka suko ‘yan alallaba, su wane ne suko? Murja'a madalla, murja'a, zunubi, in dai ka yi imani da Allah, don abin za ka yi ta kai abin ka bai cutarsuwa, imanin na ya kare ka, imanin na ya isa. Kun fahimta, su ma sun yi daidai, kamar yadda waɗancan sun ka take totur, su ku waɗanda sun lallace da yawa, sai ahalin sunna sun fito sun ka shiga tsakiyarsu. Eh, muna da imani muna da kafirci. muna da ayyukan zunubai muna da ayyukan kafirci waɗanda waɗannan in dai imanin ka yana nan to don ka aikata aikin zunubi duka mu ba za mu kira kafiri ba ba za mu kira kafiri ba sai ka aikata aikin kafirci amma saboda zunubi da yawan ga da shari'a ta yadda kilarin zunubi ba kafirci ba ba za mu kafirta ka fito su wannan ya daidai to suna yake son yayi bayani kun fahimta to yace wa kasura fihi al-iftiraq kuma rarrabuwa ta yawaita ciki nai wa tashattata fihi al-ahwa wal ara kuma wato ra'ayoyi da kuma sun zuciya sun ka sun ka daidaita ciki nai babin kafirtawa wa ta'aradat fihi dalailun kuma daluluwan su su waɗanda na rarraba sun ka saba ma juna game da shi fannasu fihi mutane ga wannan babin fi jin takfir ahli al-maqalati ko wato suna cikin jinsin kafirta ma'abuta maganganu wal aqaidil fasida da kuma aqidoji waɗanda abbatattu al mukhalafati lil haqq waɗanda na saba ma gaskiya allazi ba asallahu bihi rasulahu waɗanda Allah ya kuma manzonsa da shi fi nafsil amr ga al'amarin na musulunci awal mukhalafati lil ko wanda ya saba ma haka fi itiqadihim ga itiqadin su mutane akan wannan ala ne suna akan bangarori biyu wa wasadin da kuma waɗanda tsaya tsakiya da kamar yanzu misali teburan ga wani ya tsaya nan kaga bangare guda wani ya tsaya nan bangare guda bangarori biyu sai ko sun ka tsaya to haka musulmi suke ga abin da ya shafi kafirtawa da abubuwa na aƙidoji da na ayyukan da aka kafirta da su ka kawari sun ka tsaya nan ko da ka duk imaninka da ka aikata sakon Allah sau guda ka zan kafiri su ko murji'a sun ka ce yi imani in kai imani ba abinda ka cutar da kai sakon Allah bayan imani duk abinda za ka yi bai taba imanin nan su ko sun ka tsaya nan ahli sunna sun ka tsaya a'a zunubi kan yana taba imani amma kun ba ya lalata shi ba in dai zunubi ne yanzu kamar misali mutum na zina a ce mai babu komi ce babu komi ga addini ne ya yi laifi amma kuma laifin kuma ya isa a ce mai kafiri bai isa ba to kada sai ahli sunna sun ka tsaya nan tsakiya shi an bayanin da ya kasan yi eh suwa yana yiwa waɗanda ce eh murja'a a'a a sun yarda da haddi ana iya tsaidan ma haddi amma dai babu babu wata illa dai da zaka samu ga addinin ka don ka saba ma Allah akwai abin da ka lalata zuciyar bil adam kamar sabon Allah to amma su gare su a'a in dai la ilaha illallah nan ta tsaye abin zaka yi kai abin ka kaga duk dai ba ta lalabiya ta ba da shedan ka sa mutum fada'ifatun taqul wani bangare sun ka ce la nukaffiru min ahli al-qiblati ahada mu ba mu kahirta kowa duk abin da kai ba ma zunubi ba kai ko kahircin kai ba su kahirta ka su murja'a ko ka in dai kai kalmar shahada la ilaha illa duk in sujuda kai ga gunki dai ba ta walwa la ilaha illa Allah nan murja'a ce sun ka ce la nukaffiru min ahli al-qiblati ahada mu ba mu kahirta kowa da cikin musulmi duk abin da zai yi ko in dai ya taɓa musulunci to babu abin da zai yi walwala musuluncin nan fatan fitta kafira sai sun ka kore kafirtawa na fayan aman korewa ta gaba ɗai ma'al ilmi tare da sani bi anna fi ahli al-qiblat munafiqina cewa cikin musulmi akwai munafikai ko munafikai Allah ya kira su kafirai don haka ana samun kafirai cikin musulmi ko ba a samu ana samu to amma su murji'a ba su yadda da wannan ba ila ilaha illallah in dai ka taba la ilaha illa to babu abin da zaka yi duniya wala la ilaha tana nan tsaye ko to ina yake wa aidan fala khilafa bainal muslimin kun babu sabani tsakanin musulmi annan rajula cewa mutum law azhara inkara alwajibati zahira almutawatira ko ko da ya bayyanar da inkarin abubuwan da an wajibai bayyanannu almutawatir waɗanda an mutawatirai wal muharramatin zahira da kuma abubuwan da an ka haramta bayyanannu almutawatira wa nahau zalika ko fa innahu yustatabu za a neme tuba fa in taba in ya tuba wallahi wa illa qutila kafiran murtaddan in bai tuba ba kuma za a kashe shi murtaddi duk wanda ya zo ya musanta abin da an wajibi kuma wajibi bayyana kuma mutawatiri kamar sallah ya ce sallah ba wajibi ba ce me hukuncinsa ya karyata wajibcin sallah me hukuncinsa ya kahirta kuma za a neme ya tuba cikin kwana uku in bai tuba a kashe shi kashi na kafirci ba na haddi ba to waɗannan duka sun musanta wannan ina fatar kun fahimta kamar yadda su kuma mu'tazilawa khawarij su ko sun kace a'a in makaruhi ka aikata ka kafirta murji'a sun ce in kafirci kai in dai kana musulmi ba za ka kafirta ba su ko waɗancan sun kace in makaruhi kai cikin musulunci musuluncin ka ya walwale ka kowannen su ya take totur ga banna to sai mu mun ka tsaya tsakiyar su wala naqulu la yadurru ma al-iman dhanbun liman amilahu mu kuma ahli sunna ba mu cewa ba wani zunubi da ke cutar da musulmi liman amilahu ga duk wanda ya aikata shi ila akhir kalam raddun alal murji'a wannan raddi ne yake yi ga murji'a can da yace wala naqul wala naqulu ba mu cewa la yadurru ma al-iman dhanbun liman amilahu liman amilahu ba mu cewa babu wani zunubi da ke cutarsuwa tare da imani ga duk wanda ya aikata zunubi kenan in dai kai imani to duk irin zunubin da zaka aikata ba zai cutar da kai mu ba mu cewa haka nan ba za mu yi ra'ayi kenan irin na murji'a ba fa innahum yaquluna su murji'a suna cewa la yadurru mal imani zambun ba wani zunubi da ke cutarwa tare da in dai kai imani to ba abinda zaka yi taba imanin nan kama la yanfu ma al-kubra da'atun kamar yadda ba wata da'a da ke amfani tare da kafirci in mutum na kafiri kuma ba wani aikin da'a da zai amfane shi shi wanga haka yake ko kama kiyasi ne sun kai mu ahli sunna muna cewa in dai mutum na kafiri akwai wani aikin da'a da zai yi amfane shi ba amfani ne ko sharadi ne kafin a karba aiki sai da imani wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه kaga ashe kenan sharadin karba aiki zai da to yadda ka san ba wani aikin da'a da ke amfani tare da kahirci to hakan ga kuma ba wani aikin sabo da ke cutarwa tare da musulunci haka sun kai nasu kiyasi kun fahimci kiyasin su to fa haula fi darafin waɗannan murji'a kenan masu wannan ra'ayi suna bangare guda wal khawarij fi darafin su ko khawarija suna bangare guda fa innahum su khawarija yaquluna suna cewa nukafirul muslima bi kulli dhanbin za mu kayarta musulmi da kowane irin zunubi ya aikata duk zunubin da musulmi ya aikata za mu kayarta shi au bi kulli dhanbin kabirin ko ko duk wani zunubi wanda abbabba inda ya kai kaba'ira inda zunubin da ya aikata ya kai kaba'ira to ya zan kafiri wa kadhalika al mu'tazila haka mu'tazilawa alladhina yaquluna wa'anda ke cewa yahbitu imanuhu kulluhu imanin mutum yana yana lalacewa gaba ɗaya ne bil kabira in ya aikata babban laifi kun fahimta fala yabqa ma'ahu shay'un min eh fala yabqa ma'ahu shay'un min al-iman ba abinda zai rage tare da shi na imani da mutum ya aikata kaba'ira kamar da kayi zina shikenan imanin ka ya zube gaba ɗaya ba abinda ya rage lakin al-khawari sai dai khawarija ya kulun suna cewa ya kharuju min al-imani ya fita daga imani wai da fil kubri ya shiga kafirci da zarar mutum ya aikata laifi to ya kafirta wal mu'tazila su ko mu'tazila ya kullun suna cewa ya kharju min al iman ya fita daga imani in ya aikata kaba'ira wala yadkhul fil kubra amma bai zan kahiri ba kuma wa hadhihi al manzilatu bayna al manzilatayn sun kace to nan ne an ka samu wani matsayi tsakanin matsayi biyu kaga shi ba musu ba a ce mai musulmi ba a ce mai kahiri ya na in between sun kace wa bi qawlihim bi khurujihi min al-iman saboda maganar da sun kai na cewa ya hita daga imani aujabu lahul khulud fi an-nar sun ka wajabta mai dawama cikin wuta wa tawa'if min ahli al-kalam wal fiqh wal hadith wa tawa'ifun sauran bangarori ko min ahli al-kalam daga malam ulama'ul kalam wal fiqh da malaman fiqh wal hadith da malaman hadisi la yaquluna zalika fil a'mal ba su wadin wannan ga abin da ya shahi ayyuka su ce aiki kaza in ka aikata shi ka kayarta lakin fil etik adatil bid'iyya sai dai suna kafirta mutum ne ga aqidoji na bid'a ina fatar kun fahimta su kuma ga aqidoji na bid'a wa in kana sahibuha muta'awwilan koda ko mai su ya zama mai tawili haka dai ci gaba dai da bayani a takaice dai yana son ya nuna mu ahlus sunna mun tsaya tsakiya wasu sun ce da zaran kana musulmi ka aikata laifi in dai laihin nan ya kai ka ba'ira ka zan kahiri su wane ne khawarij wasu kuma sun ka ce a'a babu wani abu da ka cutar da kai tare da in dai kai imani to ko kahirci ka aikata kana nan musulmi to shine yace mu ahli sunna duk ba mu yadda da wannan bangarori mun tsaya tsakiya musulunci in dai kana nan musulmi to ba abin da ke walwala musulunci illa kafirci an san abubuwan da suke kafirci in ka aikata su to nan mun yadda ka musuluncin ka ya walwale amma matukan laifin da ka aikata zunubi ne ba kafirci to mu ba za mu kafirta ka ba a takaice abin da yake son ya nuna kenan ina fata kun fahimta shi an ma'anar wala nukafiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ba mu kafirta kowa da cikin musulmi saboda zunubi malam yastahilla muddin bai halatta shi ba to amma kuma in ka duk da yake ba mu kafirta da zunubi to amma in ka halatta zunubi ba ka ce halal ne wannan kuma kaga sai a caje ka wani bai kun fahimta wala na ƙulu kuma ba mu cewa la ya durru mal imani zamban kuma ba mu cewa babu wani zunubi da ke cutarwa tare da imani lama amila ga duk wanda ya aikata shi yadda ba mu yin ra'ayi irin na khawarij da mu'tazila haka ba mu yin ra'ayi na murji'a muna nan tsakiyar su ina fatar bayanin yayi to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Madallah.